سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shahudu ga watan jimada ula shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 19 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 114 a cikin wannan littafi مختصر ذات المعاد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى wanda muke gabatarwa annan masallaci na hiya sunna a cikin birnin Kano a kofar Nasarawa muna magana akan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina har mun zo ƙarshe da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayani dangane da canja alƙibla da aka yi da hukuncin shari'a akan Allah ya yi hukunci kuma ya canja da wani makamancinsa ko wanda ya fi shi daga ciki aka ba mu misali akan canja alƙibla wannan canja alƙiblar da annabi yana kallon baitul maqdis da sauran musulmi amma daga baya Allah ya canja masa saboda bukatarsa akan haka din da kuma tabbatuwar hikimar Allah tabaraka ta'ala to amma canja alƙibla sai da ta zama fitina ta zama fitina ga ga dukkan al'ummomi musulmi da yahudu da nasara ga baki ɗaya da mushrikai a su dai waɗanda suke masu imani da aka canja alƙiblar sai suka ce amana bi kullum min inda rabbina mu mun imani da waccar alƙiblar ta farko da ta biyun ma duka daga ubangijinmu ne mun yadda kuma ba ma tuhuman annabi da cewa yana caccanja abubuwa waɗannan su ne wanda Allah ya ya shiryar da su ya ba su tofiki yahudawa su kuma suka ce a'a ai tunda ya saba wa alƙiblar annaba wanda suka gabace shi to zai ga abin da zai gani yana cikin kallon baitul maqdis ya dawo ya sabawa alƙiblar da ya saba wacce ke ta annaba ne to kuma yanzu ya zo da abu sabo suka soki annaba akan wannan munafukai suka ce shi dai wannan annaban wal billah bai san ma ina yake fuskanta ba bai san me yake yi ba wal iyazu billah in kanat al ula haqqan faqad taraka idan al qibla farko ita ce daidai to yau da ya bar gaskiya ya kama abin da yake ba daidai ba in kuma ta biyun ita ce gaskiya to ashe daman duk shekarun da aka yi ya ja mutane ne akan bata kenan wannan yana nuna zai iya jan mutane akan bata kenan ka duba munafurci malam haka suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu maganganu na wawaye kamar da Qur'ani ya faɗa sai qul sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha wa in kanat Allah yace la kabiratan illa ala alladhina hada Allah abu ne babba sosai sai dai ga wanda Allah ya shiryar da su to wannan canjin alqibla din sai ta zama jarrabawa ce ubangiji yayi dan ya ga waye zai ba annabi waye zai juya masa baya waye zai imani waye zai karyata annabin sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya nuna musu fa Allah yana iya kawo hukunci fa ya canja ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha to bayan yayin wannan bayani malam sai ce summa nan zamu tashi yau zakara اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء وحذر عباده من موافقتهم واتباع أهوائهم ثم ذكر كفرهم به وقولهم أن له ولد سبحانه وتعالى sannan Allah ya yi bayani dangane da saɓanin Yahudu da Nasara a tsakaninsu suka yi ta saɓani da yadda junansu suke shaida wa juna cewa ai ku ba akan komai kuke ba kuma ba ku isa ba kuma ba ku isa ba yahudu suka zagi nasara suka ce su ba komai bane ba su isa ba nasara su ma suka zagi yahudu suka ce ku ba komai bane ba ku isa ba Allah ya gaya mana yau ga sunan a rana wanda yau a duniya sun haɗe kansu sai ka yi da ƙyar ma ka gane bambanci tsakanin ba yahude da ba nasare wajen mu'amalarsa suke wa musulmi amma ba sa shiri asali kuma ba a daidai suke ba faɗa suke da junansu gaba da ƙiyayya amma saboda su tinkari abokin gaba guda ɗaya musulmi sun yarda su haɗa kansu su ci mutuncin musulunci su lakanta musulmi amma wallahi ba tare suke ba ba yahude daban ba nasari ma daban وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يهوداوا sun fada yahudawa sun fada sun ce nasara ba komai bane kuma ba su isa komai ba kuma ba akan komai suke ba ma'ana addinin kiristanci ba komai bane kuma ba su kai ga komai ba waƙalacin nasara laisatil yahudu ala shay'in su ma nasara 'yan kirista suka ce yahudanci ƙarya ne yahudanci ba daidai ba ne ba a kan komai suke ba kaga a nan wannan aya ta nuna mana yahudu ba su yadda da addinin nasara ba nasara ma kirista ba su yadda da addinin yahudu ba amma duba yau yanda saboda munafurci yanda suka zama uwa ɗaya uba ɗaya to wannan abin da yake nunawa shine musulmi ku farka ashe waɗanda ba sa shiri ma suna iya zuwa su haɗa kai ba sa fa shiri amma sun yadda su yi haƙuri da junansu su haɗa kansu don su yi faɗa da ku wai sarkin yawa ya fa saukin ƙarfi suna yin wannan ne don me su samu rinjaye su murkushe musulunci alal akalli in suka samu nasarar murkushe musulunci daga ba sa zo su rabu yanzu wannan shine alliance din da ake a duniya wallahi idan sun haɗu taro ko suna abu suna mai da kansu kamar uwa ɗaya uba ɗaya ne duk tsare-tsaren da za su yi na cutar da musulunci da musulmai a ko'ina daga cikin ƙasashe na musulmai wallahi za su haɗa kai kuma za su yi kuma dukkansu kowa yana iya zama wakilin kowa amma fa a baka a munafurce ta ciki na ciki amma sun yi haƙuri da junansu don su yi faɗa da musulunci su samu biyan bukatarsu to ƙur'ani ya gaya mana kowa daga cikinsu ba tare suke da juna ba to sannan wa hazzara ibadahu min muwafaqatihim wattiba'i ahwa'ihim Allah ya tsoratar da bayansa ya ce to kar ku yi musu muwafaqa ba ruwanku ba ku ba yahudu da nasara kuma ku daina bin soye-soyen zukatansu kaga Allah ya gaya mana walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda da yahudu da nasara ya kai musulmi ba za su taɓa yadda da kai ba da yahudu da kirista ba za su yadda da kai ba sai in ka bi hanyarsu sai ka bi su in kaga sun gamsu sun yarda da kai to sun tabbatar sun gama sai addininka sun tashe ka daga kan islam sun dora ka akan manufarsu to sai ku haɗa kai Allah ya ce ka gaya musu shiriya fa shiriyar Allah ita ce shiriya qul inna hudallahi huwal huda Allah ya ce da annabi da za ka bi soye-soyen zukatansu bayan gaskiya ta zo maka to da taɓewa ta tabbata gare ka ana nufin mu ne wala in ittaba'ta ahwa'ahum bayan abin da ya zo maka na ilimi bayan abin da ya zo maka na ainihin wato wahayi to da ka zama cikin azzalumai don haka musulmi ƙur'ani ya gaya mana kada mu bi mutanen nan mu'amala ta duniya mu je mu yi mu'amala harkar kasuwanci business nema mu je mu yi amma maganar tsarin rayuwa da tsarin addininmu mu sauka daga kan tarbiyyarmu mu koma kan tarbiyyarsu taɓewa ne kuma halaka ne amma yanzu sun shige mu wurare da dama sai a zo cikin ƙasar musulmi jihar musulmi su buɗe makarantu nasu dama hanya ta farko da za a fara cin nasara wajen zugurguza tarbiyyarku da addininku shine a ɗebe ƙananan 'ya'yanku a tsura su akan wata tarbiyyar da daga nan zuwa shekara ashirin talatin an gama wanke ƙwaƙwalansu shekara goma ma ya yawa sai mu zo mu ɗebi 'ya'yanmu sai mu je mu kai musu makarantunsu balma makarantunsu cincirundo ake yi balma sai ka kama kafa ma wani lokacin admission kana gani za ka ɗebi 'ya'yanka ka kai su inda za a lalata musu tarbiyyar addininsu yaro ya gama karatu tun daga safiya karfe bakwai za a kai shi har karfe biyar na yamma ba za a kira masa Allah ba a kwashe shekara hudu biyar yana tsakanin playgroup da nursery tsakanin firamare shida bakwai takwas duk yana hannunsu tun yaro yana ƙarami bai da wayo ya tashi a hannunsu ga yadda suka koya mai zai ci abinci ga yadda suka koya mai zai gaida mutane ga yadda suka koya mai zai mu'amala ga yadda suka koya masa kana nan kana da kana ba da kuɗi ana halaka maka da ɗanka har ya kai zuwa ga sakandare a canja musu yanayin suturarsu idan sun dawo gida za su saka kayansu na mata a tamfa da zani da riga ko dogon riga ko na in ko za su je makaranta to za su tafi da siket ne gajeren siket a gutsure wallahi ‘yan matansu a matse ƙirjinsu a matse ba hijabi wasu makarantun ma ɗan kwali ma ba a sawa gashi ne za a gyara shi haka a sa mai ribon haka za su shiga makaranta kuma kai uban da kanka za ka kai yarka ta shiga makaranta a haka kartin balagaggu arna su za su tsaya su koyar da ita don Allah jama'a abinda nake faɗa ina akwai gyara ne ko ko daya ne haka ne ko ba haka bane a garinmu a cikin al'ummanmu muna ji muna gani to sun kwashe matan ga yadda suka dora su yara mazan ma ga yadda suka dora su shikenan saboda kana son yaron ka zai karatu kuma fa karatun a inda makarantun da ba su ba ma ana yi wallahi tallahi kuma wannan cin jarabawar wa bai san baya ake ake cin jarabawa wannan makarantun akwai wanda bai sani ba ai mai bayani kowa ya sani ai Najeriya ne ko mu yanzu wata makaranta ko wani kaza wani fankama ya daina ɗaukar hankalinmu ai an sanya ake cin jarabawar an sani sai dai a yi munafurci kuɗin musulmi ka ku yaudari kanku ku kula da tarbiyyar da addinin ku ya bar muku ku riƙe annabinku ku riƙe shari'arku sai ku zauna lafiya ku samu kwanciyar hankali amma in ba haka ma to kun saiwa kanku kaskanci kun saiwa kanku wulakanci kun saiwa kanku ci baya kuma wallahi tallahi ba za ku samu abin da kuke so ba ɗazu muna yin karatu nake faɗa nake cewa ya kamata mu zama wayayyu ina magana ne akan waɗanda suke satar kuɗin gwamnati mutum ya sata ya sata ya sata sai ya ɗiba sai ya kai ƙasan turawa madarar dalolin can zai kai a buɗe mai akawun kamar yadda ake buɗe a nan da sharaɗi da komai yi ta ɗiban kuɗin ƙasarsa da kuɗin al'ummarsa ina tura musu can iya tura musu can har kuma ta can kuma suna da shi program ɗin suna yaƙan corruption ba su yarda da corruption ba they don't like corruption they are not after corruption corruption they are so so and so amma kuma wanda yake corrupted somebody zai ɗebi dukiyar ƙasarsa ya ɗiba kai musu kuma su yi mai lale maraba da zuwa kun taba jin wani ya kai musu ajiyar kuɗi suka ce a wannan kuɗin sata ne a'a su je su sayi manya-manyan gidaje na biliyoyin kuɗi ba miliyan ba a wuraren da suka fi ko ina tsada hatta a kasashen turawan mutum ya je sai gida unguwa guda yana gadara yana da gida a ingila yana da gida a amerika yana da gida a kaza sai shekara uku ma bai je ba idan ma dukiyar ta fara yin ƙasa ƙasa ko tsufa ko gajiya sai shekara biyar ma bai je ba gidan yana nan a rufe yana biyan masu gadi kuɗin gadi masu bayan fulawa da yanke fulawa yana ta biyan su duk watan duniya ga haraji na gwamnati kowa babu a gidan sai aljanun ƙasar mana akwai ɗamsul basira ce da sauce wannan akwai toshewar basira bai yadda ya je ƙasar ya zauna a hotel ba yana da gida wani ɗalibi yake ce ya ce ai malam akwai wata unguwa a wannan a ƙasashen nan na turawa ya ce ya ce muna zuwa wurin ce wallahi majority gidajen 'yan najeriya ne malam ce layi guda za ka ganin gidan wane ne wane wane gidan wane ne wane wane wani sai ka shekara bakwai wallahi bai zo gurin ba kuma kar ka ji nawa ya sai gidan kudin ku yi haƙuri tausayin ku muke ji muke gaya muku wannan gaskiyar ba za mu kwace muku gidanku ba ba mu isa mu hana ku ba amma ku ƴan uwanmu ne muna gaya muku gaskiya ne saboda ranar da na sani har yau dai a karancin shekarun mu taba ganin mai kuɗin da ya saci kuɗin al'umma ya je kai kasashen turawan nan aka je aka sayar masa gidansa aka dawo mai da kuɗinsa ba kun taba ji an zo rabon gado aka ce ai alhaji yana da yana da gidaje a kaza an an sai da gidajen ko alhaji yana da account a a kasar turawa sai an sai an je an fitar da kuɗin account din kun taba ji ba ka taba ji ba kai ma idan ka je sai duka ce in yaji shi ma akwai iya adadin kuɗin da zai ɗauka sun mana wayo mu dauki kudin mu mu kai kuma su yake mu da kudin anan kuma kuna ta faɗa da wanda suke cewa ku yi gaskiya duk wanda ya ce ku yi gaskiya ku daina sata to shine makiyin ku an sawa mutane ido ana ta damu mutane wannan ai kaza kaza kaza ne wallahi san ka ake saboda ba a so ka mutu ka shiga wuta dan wallahi tallahi in ka mutu kana satar kudin mutane na rantsi da Allah sai ka shiga wuta alƙawarin Allah sai dai Allah ya yafe ma in ya ga dama muna fatan kuma bai zai yafe ma sai ka biya mu kuɗin mu sai ya dawo da kuɗin mu muna fa jin jiki ne shi yasa muke wannan bayanin al'amura ne yawa yawa ko ba a fara jin jikin ba yanzu yawa Allah gyara mana halin to Allah ya ce kar ku bi ahwa'ahum ashe suna da son zuciya suna da shi suna da son zuciya yanzu duk manya-manyan barayin mu a ƙasar nan ai mun san su a jarida duk ba an faɗa ba an ta faɗa a jarida duk ba an kira sunan jikin su ba iyayensa komai suna ina suna can wajen su an ba su cikakken kariya ko gwamnati ba ta isa ta ɗauko su ba wallahi suna can kuma satan suka yi kuma kuɗin yana can wajen su kuma wani ya isa ya karɓi kuɗin ko ya karɓo mutumin da ya saci kuɗin in ya isa kawai sun mai da mu kamar dabbobi ne wallahi malam saboda mun san yancin mu mun waye ba kuma mun nuna su ne mutane mun ajiye shari'ar da Allah ya bamu mun nuna su ne mutane to shikenan sai mu girbi abin da muka nuna Allah ya gyara mana Allah ya yi bayanin sun mazakara kufrahum bihi kafircin su da suka yi wa Allah Allah ya gaya mana wa hum bi zikrir rahmani hum kafirun sun kafirce wa Allah kuma sun ce Allah yana da ɗa wa ƙalu takada Allah walada Allah ce laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da aulir rahmani walada Allah ce bai dace ba bai kamata ba wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan yace laqad affahum wa addahum adda yace wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda Allah bai da da amma sun ce Allah yana da da yad'una lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yuafihim suna cewa Allah yana da da alhali Allah shi ke azurta su yake ciyar da su Allah yana da da wai Isa dan Maryam wai wai dan Allah ne mu kuma a wajen mu a Qur'ani Isa ibn Maryama aka ce ka duba Qur'ani wala Isa ibn Maryama ko mana Isa dan Maryama ba Isa dan Allah ba shi da kansa ya ce shi ba ɗan Allah ba ne shi bawan Allah ne ƙala inni abdullah wa faɗi wannan annabi Isa qala inni abdullahi atani alkitaba وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا سيتمي وبرا بوالدتي إنا بما ما نام فياتا عشان هذا أوسط في شيء ولم يجعلني جبارا شقيا سيتكما والسلام علي يوم ولدت رانا دا أكا يفيني أشياء أي وسط ويوم أموت كما زي متو wa yau ma'ubatu hayya da ranar da za a tashe ni ashe za a tashe shi Allah ce zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ka duba karshen ayat sai Allah ce me ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana ai bai dace da Allah ya rike da ba idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم Allah ya ce to sun ce yana da da hali bai da da kenan abin da ake so a nuna maka sun karyata Allah yaya zaka bi masu yaya zaka dori akan ra'ayin wanda suka karyata Allah yaya wanda suka karyata Allah wai su ne za su nuna maka wai rayuwa wai su nuna maka wai wai tsarin su wai shine daidai ka bar tsarin annabawa tsarin manzanni ka bar tsarin wani Allah sannan Allah ya bada labari sun ma akbar annahu lahu al-mashriq wal maghrib fa aina ma yuwalli ibadahu ibaduhu wujuhahum fa samma wajhu Allah wa huwa al-wasi'ul alim Allah ya bada labari cewa da gabar da yamma dun nasa ne kawai bayansa duk inda suka fuskanta nan fuskar ubangiji take nan inda Allah yake so a fuskanta yake nan ne alƙiblar fasamma wajhullah gabar ta Allah ne yamma ma ta Allah ne idan da Allah ya ce manzon Allah ya ci gaba da kallon yamma sai kuma daga baya ya ce ya dawo ya kalli gabar to me a cikin da dinna Allah ne walillahi al-mashriq wal maghribu to me damuwa a ciki motar ka ce wata ran a gidanka ka sa tana kallon kudu wata ran ka zo fakin sai ka juya ta kalli arewa to me abin suka wani ya zo ya ce baba ya juya motar nan shi fa bai da hankali kenan abinda duk wuri ne ɗaya naka ne walillahi masalul a'la saboda girman Allah da yarwar kewayewarsa duk inda bawa ya fuskanta Allah ya yadda yasa malaman fiqh suka ce da mutum zai zo yana yin sallah ya kalli yamma har ya idar da sallah sai da ya gama sai wani ya zo ce kai ba fa nan ne gabar ba fa ga can gabar suka ce mustahabbi ne rama saboda fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah ko ina ma aina Allah ne yamman ma ta Allah ne kudin ma ta Allah ne gabar din ma ta Allah arewan ma ta Allah ne ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذي لا يتابعونه الله يبارك لاباري yace wala tusalu an ashabil jahim ya kai muhammadu Allah ba zai tambaye ka ba dangane da yan wuta Allah ba zai tambaye ka ba tunda basu bi ka ba Allah ba zai tambaye ka akan aikin su ba kuma anta alaihim bi wakil ko ma anta alaihim bi hafiz wanda suka bi ka sune za a tambaye ka akan su tunda suka fandare maka waɗannan suka ki su bi ka to ai ba a tambaye ka akan su ba thumma akhbara anna ahla alkitabi lan yardaw anhu hatta yattabi'a millatahum Allah ya bada labari duk a cikin wannan sura walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara ba za su yarda da kai ba in ka ji an cewa ne ya yarda da kai ai babbar magana ce to in ka ga ba yahudi ya yarda da kai ba nasari ya yarda da kai to ka bi millarsa in ko ba haka ba kuna mu'amala to wallahi ta ciki na ciki ne wai wani ne yana da mai gidansa wani kirista ne suna tare suna mu'amala ta kasuwanci wata ne ce ka wala ina son ka ina son ka kama in jefa ka a rijiya a ka ji ba wai yana son sa yana son sa ya ce kama in jefa shi a rijiya to kaga ya gaya masa gaskiya kenan soyayyen da yake masa wata ran a rijiya zai jefa shi to amma bai gane ba shi bai fahimta ba Allah tabaraka ta'ala ce idan ka ga sun yadda da kai ka bi su thumma zakara ahlal kitabi ni'matahu alaihim wa khawfahum ba'sahu thumma zakara khalilahu bani baitahu wa asna alaihi wa akhbara annahu ja'alahu imaman lin-nasi thumma zakara baitahu al-haram wa bina'a khalilihi lahu wa fi dhimni hadha anna baniyahu kama huwa imamun nas وكذلك البيت الذي بناه إمام لهم الله يأي بياني أتكين القرآن دنغني ده أهل الكتاب يجي مسو نئمومين ده يأي مسو يأي مسو كذا يأي مسو كذا يأي مسو كذا سنة تارد النبي موسى ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza ba abinda ba su tambayi annabi Musa ba da kuma bayanin su ji tsoron fakamunsa ku ahlul kitabi ku ji tsoron faka da Allah ya kama ku amma ina ba su yi imani ba ana ba da labari malamai suna faɗa cewa a cikin annaba babu annabin da ya sha muguwar wahala da mutanensa irin annabi musa mala yahudawa kenan wallahi su fa duk abin da ya faɗa sai sun ƙareta shi kuma Allah ya ta nuna musu ayoyin da za su gaskata shi wa zallanna alaihimul gamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ne malan soyayyun tsuntsaye fa aka kawo musu daga sama soyayyu ga sassu fa da ruwan zuma ruwan darba wani ruwa mai zaki dama aka ce in ka ci nama sai ka dora da mai dan zaki zaki malam ba sai sun dafa ba ba sai sun soya ba kaji Allah yake sa ko tsuntsaye Allah yake sa a soya musu malam a ita saukan musu da su kawai sai dai su yi tafkewa ba wai dan su yi imani da annabin Allah kuma idan gari in dare yayi sai a yi ta musu ruwan wannan abin zakin kamar zuma kamar wani abu mai tsada mai zaki kyauta Allah ce ku ci daga abin da muka azurta ku da shi kada ku yi barna a bayan ƙasa kada ku yi fasadi amma ina suka ce kai mu fa gaskiya ba za mu haƙura da abinci guda ɗaya ba kai Musa ka gaya wa Allahnka lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها يتي قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله mu gaskiya mun gaji cin naman nan mun gaji cin zakin nan bala mu haƙura da abinci ɗaya baka ga ubangijinka ka gaya wa Allahnka ka duba ana ba su kaya suna ja kuma wai ya gaya wa Allahnsa wallahi ba lan fad'u lana rabbaka kira mana ubangijinka ka je kira mana ubangijinka ya ba mu wani abin da ƙasa ta fitar irin su nau'in dankali irin su nau'in kaga arne malam ai arne haka kowalwar take ba ganewa kai da aka baka kaza soyayya da abin da kana neman harkar dankali sai ka je gona ka tauna su albasa su dankali wa qisaiha wa fumiha su wake wa adasiha wa basaliha toshewar basira to haka suke fa a toshe amma mu din ma da yake mun toshe sai muka dauka nasin shine daidai muka mai da su sune mutane mu kuma mu ba mutane bane ba kullum we are always imitating them kawai koyi da su muke yi kawai burgewa shine abin da suke a duba yadda Allah ya jarrabe mu malam sai sun gama hawa motoci su turo mana kana murna mal an ka kawo ta an ka ce ai ai ai menene London news ne ai London news ko waya ce London news wane ne har na sun gama amfani da shi sun gullar sun zubar wani ma a kayan wanki ake tsinta wallahi a zo a kama talabishin sai sun gama mota sai sun gama riga sai sun gama takalmi sai sun gama wane ne a kai ta kama na takalmar sun gama tsiyarsu da tsalle-tsallen su wandunan su sun yi fitsarin kwance ko fitsari a tsaye ne ma da zai zance komai ba bala'in da babu haka za a kawo mana a cikin dila mu ɗauka muna murna mun sa sabo ka san me yasa Allah ya mana wannan wallahi mun bar gaskiya ne Allah ya mai da mu a ƙasa wallahi kuma abin mamaki malam ana lissafin arziki na ƙasa da wadata mun fi su Allah ba su fi mu zinari ba ba su fi mu man fetur ba ba su fi mu ruwa ba ba su fi mu ƙasan noma ba amma gaba ɗaya mun zama bayan su ba haka bane yanzu an kawo maka mota da aka kawo ta daga can ba zuwa ake ana ma murna wani ya ce sabuwar mota in ka ji ana fa yanzu ana cewa wani ya ce sabuwar mota ba ka dauka wai wai sabuwa a leda ne kwato nace ga qur'ani ga hadisi muna da shi ga wannan amma wallahi sai sun abin nan abin nan amma akwai kasashen da wallahi ba a kai musu wannan yanzu ko kasar saudiya ba san da wannan ba ba wani wani wanda zai je wata tsohuwar malam sa sai tsohuwar mota babu sabuwa suke hawa kal yanzu malam yanzu ni dinar ke gani da a Saudiya nake sabuwar mota da wuka wallahi tallahi malam amma yanzu ku kai ka isa kai yanzu an ganka da sabuwar mota ma ba sai an aiko maka yan dauke dauke ba ba a sayan sabuwar mota yanzu sai wane da wane saboda me ba mu da kuɗin ko ya late yanzu fa malam Najeriya saboda ci bayan da muke da shi kun san yanzu akwai kayayyakin da wallahi daga Ghana ake ɗebo su a shigo mana su muna warwatson su Allah wallahi tallahi nake ga mu kun ga dai ƴan uwa ne dai ana tare to dukan mu asir dukan mu afirkawa ne ai bakake ne ina faɗin wannan wallahi saboda matasan mu ƴan bokon mu waye mu su zuciya su samun mana da gyara da shekarun baya an yi shekarun da yawanci abubuwa har mota ana yi a Najeriya ana yin atamfa a Najeriya ana yin kaza a Najeriya ana yin kaza a Najeriya zan zo in mana bayani nan gaba insha Allah da kamfanonin motocin da komai duk an san da su wallahi su man shafawa da wayar sauransu yanzu fa a shana sai an kawo ta ina dan ba abin da ake saka ta bakin nan kaga dan itacen nan in ka ci nama ko ka iya cin nama amma baka iya yin kashin da za abin nan tsinken da zaka saka ci sai an kawo daga kasar waje da an rufe boda ba a shigo da shi ba sai ya ƙara kuɗi ka duba itacen banza itacen wafi in na ga dama in sai in ɓata rai in tafi bayan gari in je in tasara ina feke su amma ba a yi a ƙasar nan ba a yi damsul basirati na gaya muku ta ayyukan da muke abubuwan da muke mu'amala su yan ƙanana da zamu iya yi muna da masu kuɗi akwai kamfanoni amma akwai ƙarancin basira da wayewa ruwa nan da muke sha a asibitin an mun rashin lafiya ana tsora mana ruwa wataƙila shi an tsora mana ruwa ina tambayar ku duk are wannan gaba daya kamfani nawa ne ake yin sa sirinji na allura yanzu aka yi tana kullum sirinji nawa ake kona a asibitocin mu amma duk nan babu ba a yi sirinji ba robar banza duba ba a yi sai yawan adidin sau eh ai ita sanar adidin sau tun da wannan yayi yana samun dubu daya wannan yana samun dubu biyu wannan yana samun kaza to ni ma bari in siya ni ma bari in siya we are competing ourselves muna yin competition akan wani abin da yake an yawa a ciki wannan ya bude provision sai wannan shi ma bude wannan ma ya bude shi ma wannan ya bude wannan ma ya bude shi ma bude wani ya je ya dan gina mall a wani babban titi a cikin gari ya yi mall guda ɗaya an ga ana layi da motoci ko to wannan ma sai sai da filansa shi ma sai a gina wannan ma sai a gina wannan ma sai a gina shikenan shikenan shikenan shikenan sai a haɗu yanda ka san Kano din gaba ɗaya a wannan layin take yi wallahi na yi tunani bari in je ni wata unguwa ni kuma in gina ma ba za a yi ba a inda wancan dan uwana ya tunda anan yake samu ni ma anan zan yi ya so mu rage yawan kwastomomi haka muke ga daji nan na noma mu je mu yi competition a can mun ki noma wane yana noma kai ku fito mu tafi mana amma ina ana nan ina haku na ka'iduna da aka sai suka gane mu me ba mu da shi me muke da shi me muke iya me ba ma iya yi shikenan nan gaba naman da kuke ci ma Allah sa da in ba kun yi wannan fawa din da sarawa da gyarawa sai sun kwace shi a hannunku gaba daya in Allah ya so yadda Allah kiyaye mu samari ku ji zafin wannan maganar ranku ya ji ba daɗi don ba ni sunan shi ku samar da gyara a ƙasarku yawwa don ni na fi sa muku tsammani wala Allah Allah ya sa wani juyi ya kai matasa suka damki ƙasar nan su barar da abubuwa tukunan su kasan sai an yi shara yawwa a share hanya yawwa a zubar da abin nan duk ciyawa da ta zauna ta zama mana karfan kafa yawwa matasa Allah mu haɗu mu haɗa kai mu ciyar da ƙasar mu gaba wallahi sai an zo ana neman taimako a gare mu duk ƙasashen nan na Afirka wallahi sai sun kawo mutanen su jinya saboda muna da wadatattun asibitoci sai sun zo sun sayi kaya sai sun zo sun sayi kaza sai sun zo sun sayi kaza muna da arziki a Najeriya da billahi azim duk Afirka gaba daya wallahi sai sun zama suna karkashin mu da Allah ya sa mun samu tsari da shugabanci mai kyau ko ba kamar malam to amma matasa ku ne za ku kawo wannan gyara ku dauka da ku ake yawwa wani in sai an maimaita yayi yayi an wahala sai ya saki dawowa jarabar duniya yayi an wahala an abana ya afaba da Allah ya bada wuri a samu matasa ku taso wallahi ina gaya muku wannan magana ne ni abinda na fahimta ne tsakani da Allah nake gaya muku kun ga wannan halin da muke ciki idan ba mu yunkura muka kawo gyara ba wallahi za mu yi ta wahala ne sun rinka murkushe mu kenan haka dole sai matasa kun shiga cikin wannan harkar in ku kuka zauna a baya kuna zaune ku ne kasar ku ne ruhin kasar ku ne kuke da lafiya ku ne kuke da sauran shekara arba'in nan gaba tamanin nan gaba to ya za ku bari wanda wani ya zo ya yi esso ya zo ya ta'azabtar da ku haka ne mana dole matasa su fito su shiga cikin wannan harkar su duk abin da ake kasar ku ne kar ku ji tsoron kowa kar ku ja da baya duk abin da ake a yi a fito a samu a yi nasara in kun yi struggling wallahi za ku yi succeeding kar ku ja da baya a cikin kowane bangare a cikin kowane yanayi Allah gane da mu ina son Najeriya ne wallahi kun ga nake wannan bayanin sosai saboda ita ce ƙasa ta ina tausaya wa ƴan uwana ina tausaya wa kaina da ‘ya'yanmu da jikokinmu nake tunawa gobe in ba mu gyara ƙasar nan ba billahi azimu sai sun yi gudun hijira kana raye za ka ji ɗanka ya koma kamar wallahi Allah to ai ka san yaran yanzu ba sa iya jure wahala wanda ni da kai mun gama da kuwa kawai mun yi shahada ko ma mutuwa ne mu zo mu mutu a haka amma ‘ya'yanmu da suke taso wannan da suka shagwabe ba za su iya zama a cikin wannan wahala ba Allah kwanan nan fa nake karanta aka ce wai an samu ban sani ba gaskiya ne ko ƙarya ne ko kuma da bai yan gudun hijira kurin daga Najeriya sun shiga ƙasar Nijar Nijar duban Nijar ba kullum motocin Nijar suke zuwa suna sayan kaya a nan gudan mu ƙasa mai albarka mai alheri amma wallahi malam an samu mutum ya fi mutum dubu ɗari biyu sun tsallaka can saboda sun fi samun sanyi-sanyi da sauƙi-sauƙi a can akwai abinci a can kuma da nama akwai lahm Allah ya mana afuwa rabbana taqabbal minna Allah tabaaraka ta'ala ya sanne yazo ya ambaci annabi Ibrahim khalilullah bani baitahu wanda ya gina gidansa dakin shi yayi ba annabi Ibrahim wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'id min albayti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim da shi da ɗansa Isma'il suka gina wa Allah daki kuma Allah ya ce ya sanya wannan ɗaki ya zama imaman linnas jagora ga mutane ko kuma shi annabi Ibrahim ɗin ya zama imaman linnas sun ma zakar baita wal haram ya yambaci ɗakinsa mai alfarma da kuma bina khalilihi lahu da yadda annabi Ibrahim ɗin ya gina shi a cikin wannan zancen wanda ya gina shi sai zama imamun linnas ya ce banihi kama huwa imamun imamun nas maginin ɗakin Allah ya zama shugaban mutane fa kadhalika albaytu alladhi banahu imamun lahum haka gidan ɗakin da ya gina din shi ma jagora ne na mutane dan shi muke fuskanta za mu yi sallah ثم أخبروا أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا من إلا أصفه الناس Allah ya bada labari ba wanda zai kyamaci hanyar wannan imam annabi Ibrahim sai wawa daga cikin mutane wanda ya fi kowa wauta summa waman yace menene Allah yace yace ba wanda zai kyamaci hanyar sa illa man safiha nafsahu sai wanda ya zama safih wawa shine safih summa amara ibadahu an ya'tammu bihi ya umarci bayi yace ku koyi da annabi Ibrahim babanku wa yu'minu bima unzila ilaihi wa ilan nabiyina Allah ya ce mutane su yi imani da abin da aka saukar ga annabi Ibrahim da sauran annabawa sun marar da alaman ƙala sannan Allah ya mai da martani ga wanda ice inna Ibrahim wa ahla baitihi kanu hudan au nasara waɗannan yahudawa da nasara sai suke ta jayayya suna ƙoƙarin yaga annabi Ibrahim ɗin gida biyu su yahudawa suka ce ai annabi Ibrahim ba yahude ne su ƴan kirista su ma suka ce ai annabi Ibrahim ai kirista ne Allah ya mai da martani gare su ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina a wata ar walam yakun minal mushrikina annabi Ibrahim baba yahude bane na'am duniya ta ji annabi Ibrahim baba yahude bane kuma ba kirista bane Allah ya ce hanifi ne muslimi musulmi ne wanda ya kauce dukkan waɗancan addinan ga baki ɗaya sannan kuma ba mushriki ba ne don su ma mushrikan makka suna tuciyar annabi ibrahim nasu ne kawai suka jefa musulmi cikin rudu da damuwa kawai sai allah ya ce to shi musulmi ne annabi ibrahim walakin kana hanifan musliman walam yakun minal mushrikina amma da shi da iyalansa a'a وجعل هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة duka waɗannan abubuwan da suka faru fa wata shimfiɗa ne aka yi dab da canja wannan alƙibla ɗin wa aka da subhanahu al'amra marratan ba da marra Allah ya ta ƙarfafa wannan zance lokaci bayan lokaci wa amar bihi haisu kana rasulu rasulu wa min haisu kharaja kuma yayi umarni a lokacin da inda annabin sai ya kasance da kuma inda ya fita ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi masa umarni da yana maka ya ci gaba da kallon baitul maqdisi bayan ya dawo maka kuma da shekara da watanni ya juyar da shi ya ce ya dawo yana kallon ina yana kallon madina yana kallon makka alƙiblar babansa ibrahim kuma na gaya muku shi ya nema ya ta daga kai yana roƙon allah ya masa har ya gaya wa mala'ika jibrilu ya ce shi ne da allah zai mai da shi alƙiblar baban shi wa akbar subhanahu wa ta'ala annal ladhi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim huwa alladhi hadahum li hadhihi alqibla Allah ya bayani wanda yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya mai kakkiya shine kuma yake shiryar da su zuwa ga wannan alqibla kun yadda Allah ne mai shiryarwa zuwa ga hanya ta kwarai eh to shine kuma yace ku canja alqibla wa annaha lahum wa hum ahluha alqibla ta su ce kuma su yan alqibla ne li'annaha afdalul qibali saboda wannan alqiblar ta makka ita ce mafificin duka alƙibla wahum afdalul umami kuma su ne mafiya falalan al'umma tunda su ne al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama kama tara lahum afdalur rusuli wa afdalul kutubi wa akhrajahum fi khairil quruni wa khassahum bi afdalis shara'i' wa manahahum khairal akhlaqi wa askanahum khairal ardi wa ja'ala manazilahum fil jannati khairal manazili wannan duk akan annabi ne akai wannan kamar yadda Allah ya zaɓa musu afdalul rusuli a cikin manzanni lamba ɗaya na farko wanda Allah ya fi so sai aka ce shi ne namu mu Allah mun gode maka da ka kawo mu cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu alhamdulillah ya rab alhamdulillah ka haɗa mu da annabin da yake shine afdalul rusuli sannan kuma Allah ya zaɓa mana littafi a cikin littattafai akwai suhufi Ibrahima da Musa akwai Zabura akwai Linjila akwai Attaura ha akwai Qur'ani to Qur'ani shine afdalul kutubi sai aka zabo mana aka ce gashi nan afdalul kutubi ya ya hadu da afdalur rusuli mabibicin littafi shine alqur'ani yace ku je shine naku Allah mun gode maka yace wa akhrajahum fi khairil quruni Allah ya fitar da wannan al'umma ta annabi Muhammadu a cikin shekaru mafiya alheri ya zabe musu mafi falalar shari'a a cikin shari'o'i sauran shari'o'in ana maka bayani akwai wahala a ciki compare to us mu amma ta mu sauki yanzu sauran shari'o'i duk wanda najasa ta zuba masa a nan in ka kuskura fitsari ya taba nan gurin sai dai a yanke wurin wallahi idan bawali ya dan taba maka cinyar ka to sai dai fa a samu reza a yanke gurin amma mu kuma da aka zo aka ce kusa ruwa kawai shikenan sauran al'ummomi ba sa sallah ko ina sai a masallaci mu kuma Allah ya ce wa annabi mun halatta ma duk ƙasa masallaci ce sauran al'ummomi ba su san taimama ba in ba ruwa ba ruwa ana shiga damuwa muku Allah ya ce idan babu ruwa fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba idan ba ku samu ruwa ba ku yi tayammama ka duba malam falala aka aka rage mana sallah in muna tafiya automatically aka ce sallar ku ku al'umma annabi in dai kuna kan tafiya ta zama raka'a biyu raka'a biyu ce kawai in dai sallar tafiya ce raka'a biyu ce kawai in kuna zaman gida ku cika sallah duka wannan sauƙi ne aka yi mana in ka hada da sauran shari'o'i ganima aka halatta mana da ba a cin ganima idan an je an yi yaƙi duk abin da aka samu na dukiya da arziki sai dai a zo a tara wuri guda Allah ya turo wata wuta ta cinye sai su murna suna alhamdulillah Allah ya karba su tafi cikin yunwa su dawo cikin yunwa mu ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sai aka ce ganimar in an zo a tara ta a raba ta kashi biyar kashi ɗaya ta Allah ne da manzan Allah kashi hudu kuma a raba a bawa mutane wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba duk wannan a sauran shari'o'i babu babu amma mu a shari'a mu aka bamu to wannan shine wa khassahum bi afdali shara'i sannan kuma ya bamu khairul akhlaq mafi kyawun ɗabi'a mafi alheri duk cikin al'ummomi babu al'ummar da Allah ya bata ɗabi'a irin ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ƙasar mu ita ce khairul arzi ita ce ƙasar da tafi kowace alkhairi kuma ya bamu masauki mafi kyawun masauki shine aljanna babbar aljanna khairul manazili ya bamu wurin tsayawa a kiyama khairul mawqifi mafi alherin mawaqifi wurin tsayawa wurin da al'umma annabi za su tsaya a kiyama daban ne da sauran annabawa malam yace fahum ala kallin alin wan nasu tahtam la ilaha illallah malam idan an zo kiyama su al'ummar annabi suna kan wani tudu a sama sauran mutane duk suna ƙasa idan an zo kiyama fa za a hisabi kenan wannan taron kiyama fahum ala tal ko yake zaba yake kebantar rahamarsa da jin ƙayansa ga wanda ya ga dama a zo duk a tare da sauran al'ummomi gaba ɗaya mu saboda albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a dora mu a sama wani wuri tudu za a dora mu duk a filin kiyaman ne gabaki ɗaya amma sauran mutane fa suna ƙasa da mu annabin mu yana sama da kowa kuma a kiyaman nan za a zo kowa ya shiga uku gaba ɗaya za a jira annabin mu shine zai zo ya fidda mutane daga shiga ukun nan akwai falalar da ta wuce wannan Allahu akbar wa zalika fadlullahi yuti man yasha ibnu qayyim yace wannan falala ne Allah ya bada wanda yake bada wanda ga dama shi yasa malam kullun ka rinka roƙon Allah baka falala wallahi malam da ka samu mafaka kana addu'a cikin dare ko sujjada roƙi Allah abin da ka ga dama kar wani abu ya baka tsoro ka ce Allah ka bani kai ne mai bayarwa zai amsa maka kuma zai baka da ya riga ya baka ka huta akwai wanda wallahi zagan su a rayuwa malam in dai da imani malam hutu suke wallahi ya sauƙe musu komai so da ka samu dama roƙi kamar ga abin za ka karɓa Allah yana son mai naci a roƙo yana son wanda yake tambaya ya tambaya yau gobe ya maimaita ka yi addu'a ka daɗa maimaitawa ka ce Allah muna nan dai muna jira yi a yi ta yi a gaya wa Allah wata ran fuf sai ga abin ya faɗa Allah yana ba da falala ga bayansa wanda ya ga dama shi ban iya baka bai ragu ba in ya hana ka kuma baya ƙaruwa to me zaka ji nauyin tsoron tambayarsa kuma kana jin nauyin tambayan abu ne ai in kana tsammanin ba za a baka ba kai da kake da Allah wani ya zo ya ce baba fa kaza ne wallahi al'amarin nan kaza ne kudin nan sun yawa kaza ce kai ka je ka roki Allah ba akwai Allah ba mu je mu buga mu gani Allah zai akwai mutanen da duk abin da aka zo da shi sai Allah zai ba komai Allah zai sun bar wa Allah kuma wallahi Allah sai yayi din kuma yana yi cikin sauki sai ga an kawo ba tare da an wulakanta an tozarta ba abinda ake so imani abinda ake so gaskata alaka da ubangiji abinda ake so yi da gaske tabbi kana nema a wajen Allah kai bacci ai ba bacci ai tashi za ka yi da gaske suna ta bacci suna munshari kai ku a tsaye kake idan ka karau ai asubahi kana jiran liman ya zo da an gama an yi zikiri ka koma ka kwanta ka huta kana bin daren nan wallahi sai dai ka ga biyan bukata sai dai ka ga biyan bukata sai dai ka gaya mutane in abun ya rinka tafiya ma sai ka ga kai anya ba za ka bude kamfanin addu'a ba kuwa saka wani ya roƙa ya roƙa ya ga ya samu ya ce kai ko dai zamu rinka karɓo na mutane ne muna cusawa wato bayan an bashi nasa ai malam in Allah ya bude maka ko ha ya shiru kawai akwai wanda zaga Allah ya yarda musu malam to ka nemi yardar Allah kuna tare da ni wallahu dhul fadli azim Allah ma abucin falala ne mai girma wa akbar subhanahu wa ta'ala annahu fa'ala dhalika li alla yakuna lin-nasi alaihim hujja Allah ya bada labari cewa ya aikata wannan ne saboda mutane kasu zaman to akwai hujja da za su rike a gaban Allah kiyama su ce masa ai kaza ai kaza walakin adh-dhalimina yahtajjuna alaihim bitilka al-hujaji allati dhukirat amma azzalamai duk da haka suna kafa wa annabawa waɗannan hujjoji na banza da aka ambata wala yu'aridu al-mulhiduna ar-rusul illa biha mabarnata ba sa yin challenge shine mu'arada kamar su yi fito na fito da manzanni sai da irin waɗannan hujjoji waɗanda ba su da dalili wa bi amsaliya da makamantansu wa kullu man qaddama ala aqwalir rusuli siwaha fa hujjatuhu min jinsi hujjaji haula'i duk wanda ya gabatu ko ya wuce gona da iri akan zancen manzanni ya fifita siwaha maganganun manzanni ya fifita maganganun wasu akan na manzanni to hujjojinsa irin waɗancan hujjoji ne na kafirai tunda ka ka bar abin da Allah ya ce to zaka nemo wani abin banza ka ce shine hujjarka dan dai kar mutum ya tawo ba komai wa akhbara subhanahu annahu fa'ala dhalika li yutammima ni'matahu alaihim Allah ya ba da labarin haka ne don ya cika ni'imarsa a gare su na'am dole ne annabawa su zo su haɗu da wanda za su ci karo da su kuma za su samu masu bin su kuma wal yahdihum dan ya shiryar da su summa zakara ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسله رسوله الله يي أنبتا يتناتد متاني نئمومن سغريسو saboda ya aiko musu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace bayan na sauka muku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kuma sauka muku da littafi laqad manna Allahu alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya saukar da alkur'ani ya saukar da mai bayanin alkur'anin shine annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya ga dama sai turo qur'ani ya ce ku je ku tabi a haka amma sai ce ga wanda zai fassara qur'ani shi yasa duk wanda ya fassara qur'ani ba irin yadda annabi yayi ba to yayi fassara kansa ne kuma bara abi shi ba yuzakkihim bihi zai tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamuna wa yu'allimuhum zai karantar da su abinda ba su kasance suna sani ba malam takunu ta'lamuna sannan Allah sun ma'amarhum bi zikirihi wa shukurihi izbihima yastajibuna tamaman ni'ama wal mazida Allah ya umarci bayi ya ce ku yawaita zikiri ya jama'a bi zikirihi zikiri ambatan Allah salati tasbihi karatun alqur'ani hailala la haula wala quwwata duk lokacin da ka samu kanka zikiri zikiri ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila wadh-dhakirina allaha kathiran wadh-dhakirati fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun ayi zikiri ayi godiya ayi zikiri ayi godiya in ka zauna bayan asuba kai zikiri kai zikiri sai kuma ka kama alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan hamdalan fa da kake yi wato kana jawo wata ni'imar ce iya godewa Allah da kake iya alherin da zai ta bunka maka a walillahi almasalul a'la ko a cikin mutane ma in yaga kana yawan godiya kana yawan godiya kana yawan yabo sai in ya zo bayarwa sai ce ku kai wa wani ce alhaji an fa ba shi na ce ku kai mata ko saboda alhaji ya san yana da kokari ba butulu bane in an yi in an yi masa ya san an yi masa wannan mutum fa kenan walillahi almasalul a'la Allah ya fi sanin kowa Allah yana ganin kowa Allah ya san ni'imomin da ya muku kuna godiya ko ba ku yi yanzu wani yana nan kofa na dal baya sha a rayuwarsa ba mamaki yanzu a cikin ku akwai wanda wallahi sai shekara uku bai sa kafin da kofen zo kofen kofen ba wani kuma zai iya ce ma ba a taba mun allura ba yanzu wani a cikin ku yana iya cewa wallahi ban taba kwanciya a asibiti ba ba mamaki a gabana din akwai wanda bai taba kwanciya gadon asibiti ba to ga wani ya ce wallahi gashi nan Allah Allah ya bamu irin taka eh to kaje mutumin ya ce shi ko ƙarin ruwa ba a taba mai ba to wallahi ka biya hankali a kula kaga wannan ni'ima ce to kaga wannan ya kamata yi wa Allah godiya da yawa wallahi wata ran wani yake gaya mun yace malam ka gani nan aini yanzu yake gaya mun yace malam wallahi yanzu ina jin ni na manta wai in sha wata kwaya ko wani kapsu ko wani malaria maganin malaria ka duba duk sauro ya cinye mutane da ya halakar da mutane amma yace wallahi shi yanzu ya fi shekara goma ba zai iya tuna ya watsa kwaya bakinsa ba har yake yace in a bakin fata ne kuma zai kwanta ya tashi ya miƙe ba wani abin da zai same shi ta zo ta taba mana malaria ta gani zaɓi ne na Allah wasu Allah ya musu arzikin lafiya amma sai mugun talauci ga lafiya amma ko kobo bai da shi to wannan ya fi wanda aka bashi miliyan dubu wallahi wallahi malam Allah ya tara maka ya tara maka ya tara maka amma baka da lafiya akwai tsoro yanzu malam kana zuwa asibiti kana zuwa asibiti baka da lafiya sai likita sai ya zaro wannan abin sai ya ɗauku sai jawo durwa abin auna hawan jini na tsani wannan abin ba na son ganin shi wallahi kana da hawan jini ba ka da hawan jini sai a ce miƙe hannunka miƙe miƙe miƙe miƙe daga nan daga nan sai a ɗaura maka sai a fara watsawa ana dubawa saboda kawai mu 'yan afirka ne mu 'yan najeriya ne kawai hawan jini ya gama cinye mu gaba ɗaya abinda za a fara gwada ka kenan ko suga shikenan kuma ciwukan har sun zama ruwan dare ma kawai kowa ma da kowa ma kawai yawa yawa ma kawai zaka kawai ce kai a ta bugawa kawai mutuwa ne bara a mutu ba sai lokaci yayi kawai wahala ce za a sha ta shikenan a je a karasa da ruwan zogale to Allah tabaraka wa ta'ala yace a yabe shi a gode masa saboda da waɗannan yabo da godiya shine ni'imar Allah take cika ko mutum ya samu mazid kari waladaina mazid sannan kuma wa yastajlibuna zikrahu lahum za su jawo ambatansu da Allah zai ta yi Allah yana ambatan bayansa masu ambatansa wanda ya kira Allah Allah yana kiransa wanda ya so Allah Allah yana son sa wa mahabbatahu lahum da soyayya su gare su thumma amarahum bima la yatimmu lahum zalika illa bil isti'anati bi Allah umarce su da abinda ba za su taba yi ba sai sun nemi taimakon sa da shi menene as-sabr was salah yace wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah da hakuri ku yi hakuri da rayuwa ku yi hakuri da bauta Allah da yawan yin sallah wa akbar anna wa sabirina kuma da karshe ya rashe su yace inna Allaha ma sabirina Allah yana tare da duk mai hakuri Allah yana tare da shi to ba shikenan ba sun bata ma kai hakuri sun maka ba daidai ba kai hakuri ta maka ba daidai ba kai hakuri ta motsi ka kai hakuri inna Allaha ma sabirina sai ka je ka ka ta hakuri yawa in Allah ya jarabe ka da fitinanniya a gida yawa in baka da ƙarfi sai kai haƙuri kawai ka zama inna Allah kana tare da Allah yana tare da kai wa atamma ni'amatahu alaihim ma alqiblati Allah ya cika musu ni'imar sa gare su tare da alqiblar da ya ba su bi an shara'a lahum al'azana to kuma bayan an canja alqibla sai kuma aka ce to aka mu kiran sallah fil yawmi wal layla kaji bayan an canja alqibla sai kuma kiran sallah ashe da ba a kiran sallah sai daga baya dare da rana Allah ce a kira sallah khamsa marratin wa zadahum fi dhuhri wal asri wal isha rak'atayn da rakawai biyu ne ake kamar rakawoyin tafiya na kasar sai Allah ya kara musu rakawai biyu aka ce azhar a kara biyu al asr ma a kara biyu isha ma a kara biyu ukhrayayn daban ba'da an kanat sunaiya jama'a da sallolin da ake gaba ɗaya raka biyu ne duk salloli an dade wasu sun mutu ma gaba ɗaya ba su raka hudu ba har suka mutu raka abi ake to daga baya ne bayan Allah wannan sai ƙara aka mai da su raka hudu wa kullu hada ba da muqaddimati maqdamihi almadina duka wannan aikin da aka gaya muku bayan annabi ya zo madina kai mun gode wa Allah Allah kai mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi a fasali na gaba wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk fafatawar da annabi bayan ya zo madina kenan aka yi ta bugawa to shine abin da zamu karanta insha Allah Allah sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh